أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره حرج يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون نعم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ‘yan uwa ina yi mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu dukkanin yabo da godiya su ƙara tabbata ga allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin kaddarawarsa da amincewarsa ya da fuskokinmu a wannan safiya ta talata a yau muna goma sha bakwai ga sha bakwai sha takwas goma sha takwas ga watan ramadan hijirar manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina tana da shekara 1446 wanda yake daidai da 18 ga watan uku shekara ta 2025 miladiya ci gaba da darasinmu na tafsirin alkur'ani mai girma wadda muke gabatarwa a cikin suratul baqara wadda jiya mun fara karanta bayani akan aya ta 172 zuwa aya ta 173 kuma muka ce insha Allah ta'ala yau za mu sake maimaita waɗannan ayoyi mu cire abin da ya rage mana na bayanai da fa'idoji a ciki kafin mu ɗaura zuwa ayoyi na gaba insha Allah ta'ala muna roƙon Allah ya sa albarka cikin rayuwarmu Allah ya jagorance mu cin abin da za mu karanta sanya mana albarka ya mana jagoranci ya tsare mu daga zamiya ya tsare mu daga ganganci da kurakurai Allah ya yafe mana abin da muka gabata na أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم kamar yadda muka ji jiya game da waɗannan ayoyi ya ayyuhal ladina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun innama harrama alaykumul maytata wad-dama wa lahmal khinziri وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم أجيا mun ji bayani akan wannan aya ta 172 tana nuna mana Allah subhanahu wata'ala yana kira zuwa ga bayinsa muminai masu imani cewa duk abin da za su ci ya zama tsaftatacce ne tsarkakakke daga abin da Allah ya azurta su da shi sannan kuma bayan mutum ya ci kuma yi godiya ma Allah maɗaukakin sarki in har da gaske Allah kaɗai ke bauta muwa mana duk abin da mutum ya samu na ni'ima ko arziki ko sutura ko abinci to ya ji maransa cewa babu wanda zai bashi wannan in ba Allah ba saboda haka in har Allah ne kaɗai abin bauta kuma a wajen Allah kaɗai yake nema to ya yi godiya ma Allah subhanahu wa ta'ala babu laifi idan wani ya yi kokari wajen samun sa na abinci ko arziki ko wani abu makamancin haka musulunci ya koyar da kai ka gode masa ba karantarwar musulunci ba ne ka ce ai ba wanda ya isa ba ni in ba Allah ba saboda haka kai ma kokarin da kai ma ban gode ba to wannan ba musulunci ba ne manzo Allah ya ce la yashkuru Allah man la yashkuru nas duk wanda baya gode ma mutane in sun masa to ba zai gode ma Allah ba Allah ka ba mu ikon godiya gare ka sannan muka ji aya ta gaba ta nuna mana wasu daga cikin wato dabbobi da Allah maɗaukakin sarki ya haramta mana mu ci su na farko shine ce inna ma harrama alaikumul maitata Allah maɗaukakin sarki ya haramta muku cin mushi waddama Allah maɗaukakin sarki ya haramta muku shan jini haramun ne ku ci mushi haramun ne ku sha jini walahmal khinzir Allah ta'ala ya haramta muku cin naman alade wa ma uhilla bihi li ghairillah Allah ya haramta muku cin duk abin da aka yanka da sunan wani wanda ba Allah ba wayannan nau'uka guda hudu sune Allah ya ambata su a wannan aya ta suratul baqara cewa ya haramta mana mu ci su to amma idan muka duba wasu surori na alqur'ani zamu ga Allah subhanahu wataala ya ƙara mana wasu dabbobi da ya haramta cinsu a gare mu misali idan ka tafi suratul ma'ida Allah ta'ala yana cewa hurrimat alaikumul maitatu waddam حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير وما أهل لغير الله به والمنخلقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما زكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تقبلوا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله فإن الله غفور رحيم Allah subhanahu wa ta'ala a nan aya ya ce, Hurrimat alaikumul maitatu, Allah ya ce an haramta muku cin mushi, waddamu an haramta muku shan jini, wa lahmul- wa la- Hurrimat alaikumul maitatu waddamu, wa lahmul khinzir, an haramta muku cin naman alade, wa ma'uhilla li bi- wa ma'uhilla li ghairillahi bihi, da duk abin da aka yanka shi da sunan wani wanda ba Allah ba, wal munkhaniqatu da dabban da wato ta shaƙi kamar misali a ta shiga wani waje wadda yake akwai wani igiya ko wani abu makamancin haka sai ya shaƙe ta sai ta mutu ta wannan dabbar an haramta a cita ita ce almunhanika ko dabban da aka rataye ta aka shaƙe ta ta mutu والحرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة da dabban da aka doke ta dabban da aka dake ta duka yasa ta mutu wannan haramun ne a cita wal mutaraddiyatu da wanda ta gangaro daga sama ko ta faɗo daga saman dutse ko daga saman bene sai ta mutu ita ma haramun ne a cita wal mutaraddiyatu wan nadihatu da wadda yar uwarta ta tunkuɗe ta da ƙaho ko aka cakka mata wani abu na mashi ko wani abu makamancin haka ta mutu to haramun ne a cita matukar dabba ne na gida muna fahimta ku saboda su dabbobin gida ai ba farautarsu ake yi ba balantana a harbe su da mashi ko na abu makamanci haka wannan bihatu wa ma akala sabu'u da dabban da namun daji suka fara ci to ita ma haramun ne a ci wa ma zubiha wa ma akala sabu'u illa ma zakaitum wa ma zubiha ala nusubi Allah ya ce sai dai abinda ku samu damar yankawa wa ma zubiha ala nusub da abinda aka yanka don gumaka ma'ana cikin waɗancan dabbobin da aka yi bayani da wacce ta gangaro daga dutse da wacce ta shaƙe da wacce aka soke ta ko na abu makamancin haka in ya zama na cewa an yanka ta yankan shi ya zama silan mutuwarta ba shaƙewar da ta yi ko tunkuninta da aka yi ko dukanta da aka yi ba to za a ci amma in ya zama wannan shine silan mutuwanta an harbe ta da mashi sai ta mutu to wannan ba za a ci ba an shaƙe ta sai ta mutu wannan ba za a ci ba ko an dake ta misali ko an kaɗe ta ko wata wato yar uwarta ta tunkuɗe ta tunkuɗin da ta yi mata sai sa ta mutu ta wannan ita ma ba za a ci ba sai in an samu damar yankawa ya zama yankawar shine silan mutuwarta muna fahimta ku sai Allah ta'ala ya ce wa an tastaqsimu bil azlam Allah madaukakin sarki ya haramta muku neman sa'a ta hanyar kibau Allah ya haramta to kaga kenan Allah maɗaukakin sarki ya ƙara mana da wasu dabbobi da ya haramta a ci amma in mun lura za mu ga da wato almunkhaniqatu da almarquzatu da almutaraddiyatu da annatiha da kuma ma akala sab'u wannan guda biyar din za mu ga dukansu suna iya zama karkashin almaitatu suna iya zama karkashin mushi domin idan suka mutu ta sanadiyar wannan ko aka tunkure ta ta mutu ko aka shaƙe ta ta mutu ko aka dake ta ta mutu ko namun daji suka ci farauce ta ta mutu kaga ai duk ta zama mushe ai saboda haka to shi yasa a wannan aya ta suratul baqara Allah madaukakin sarki bai sake maimaita waɗannan jinsi da dabbobi ba sannan a abu na gaba da za mu ɗauka ƙarƙashin wannan ayar shine dabbobi malamai suka ce sun kasu zuwa kala uku akwai dabbobin da ake kiransu da alhaiwanul ma'i alhaiwanul ma'i su ne dabbobin da ba su rayuwa a ko'ina sai a cikin ruwa iya inda suke rayuwa kenan in ya fito daga cikin ruwa to mutuwarsa ya yi kenan saboda haka iya inda suke rayuwa shine a cikin ruwa to ina hukuncin cinsu to a ƙarƙashin nan akwai wato mazhabobi guda biyu fahimta ta farko ita ce fahimtar malaman hanafiya shi ne suna fahimtar cewa dukkanin abin da yake cikin ruwa haramun ne a ci shi in ba kifi ba kika ce kifi ne kadai ya halatta a ci shi ko an yanka shi ko kuma ba a yanka shi ba ko da an yanka shi ko da ba a yanka shi ba suka ce za a ci wato ainihin kifi sannan suka ce idan kifin ya mutu a cikin teku ko a ruwa sai taso ya tsaya a saman ruwa sai suka ce to ba za a ci ba mai dalilin ku sai suka ce akwai hadisin jabir duk da malamai sun ce hadisin da'ifi ne cewa duk abinda wato ma alqahu al-bahru aw jaraza anhu fakuluhu wa ma mata fihi wa qafa fala ta'kulu duk abinda wato ainihin teku ya wulgo shi waje ko ya fito daga cikinsa to ku ci shi amma duk abin da ya mutu a cikin tekun har ya hauro sama to kar ku ci to wannan kuma hadisin da'ifi ne hadisi ne wanda bai inganta ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama to kaga wannan shine mazhaba na hadisi eh duk duk hadisi in ya inganta daga annabi to za a ce ya inganta in bai inganta ba za a ce bai inganta ba hadisin da ya inganta daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka tabbatar ya inganta kuma wannan ba a shakka a kansa to rungumansa kawai ake a fara aiki da shi daidai yake da a ce maka Allah ya ce Allah ka samu dace na biyu shine mazhaba na jumhurin malamai ma'ana mafiya yawan malamai banda hanafiya kenan sai suka ce duk abinda yake cikin teku duk abinda yake cikin teku halal ne a ciki a ci tun daga kifi harkarin ruwa aladen ruwa suka ce duka ya halatta a ci ba tare da an yanka ba ba babu kuma tambayan ta yaya ya mutu a ina ya mutu yaushe ya mutu ya aka yi ya mutu me ya zama silan mutuwansa sai ce babu tambaya babu tambaya dalilin su kuwa shine saboda hadisin manzala sallallahu alaihi wasallama da yake bayani game da ruwan teku ya ce huwa tahuru ma'uhu wal hillu maitatuhu shi ruwan teku mai tsarki ne shi mai tsafta ne shi sannan mushen da ke cikinsa ma halal halal ne mushen da ke cikinsa halal ne kaga manzo Allah bai kebance ba bai kebance ba sannan Allah yana cewa uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum walis sayyara Allah yana cewa an halatta muku farauta a cikin teku dabbobi na farauta a cikin teku sannan abincin cikin teku jin daɗi ne gare ku da kuma dabbobinku kaga sai Allah ya ce wa ta'amuhu abincin da ke fitowa daga cikin teku dabbobin kenan to ku ya halatta ku ci sannan kuma ya halatta ku ba mawa ya halatta ku ba mu dabbobinku kaga kenan bisa ga wannan sai jamhurin malamai suka ce babu laifi duk abin da ke cikin teku ana iya ci illa iyaka al'imamu mali allah ya mishi rahama yana ganin cewa aladin da ke cikin teku bai kamata a ci shi ba menene dalili ya ce an tuntu sammu na hukin ziran ai kuna kiran shi da alade allah kuma ya ce hurrimat alaikum almaitatu wa damu wa lahmul khinzir an haramta muku cin naman alade a ibnul qasim yake cewa ni dai bazan ci ba amma bana masa kallon haram ba na mishi kallon haram to saboda haka duk abin da ke cikin teku alhayawanul ma'i dabbobin da ba sa rayuwa sai a cikin teku manzo Allah ya nuna mana ruwan teku mai tsafta ne sannan kuma mushen da ke cikin sa ma halalle a ci wannan bangare na farko kenan sannan akwai bangare na biyu sune alhayawanul barri shine dabbobin da ba su rayuwa sai akan tudu in ya shiga cikin ruwa mutuwa zai yi sai dai ya rayu akan tudu misali kamar fari to shine malamai suka ce shi wannan kuma ya kasu zuwa gida uku na farko akwai dabban da bayi da jini kamar fari kamar kuda kamar tururuwa da sauransu kaga su wa'annan ba su da jini a jikinsu to a nan sai suka ce la ya hillu akluha baya halatta a ci su illal jarat sai suka ce sai dai fara ita ce kaɗai ta halatta a ci amma sauran kan bai halatta a ci su ba za a ci kuda ba ba za a ci wato ainihin a kudin wato tururuwa ba sannan kuma ba za a ci kunama ba ko wani abu makamancin haka dalili shi ce saboda tana cin alkhaba'is din da Allah ya ce wa yuhallimu alaihimul khaba'is annabi yana haramta mana duk abin da yake wato mai mai tsafta a wato yana haramta mana duk abin da yake mai kazanta a cikinsa sannan akwai na uku wato na biyu karkashin wannan shine ma laisa lahu damun sa'id shine wancan mun ji asali bayi da jini wannan kuma yana da jinin amma jinin ba mai gudana bane kamar misali kamar maciji kamar bera ko wani abu makamancin haka to kaga a nan ya haramta a ci maciji haramun ne cin naman maciji haramun ne cin naman bera dalili ko shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi umarni cewa in an gansu a kashe su kako duk dabban da aka ce a kashe ta yi ba a ci naman ta bai ba za a ci naman ba manzo Allah ya nuna mana a hadisi a kashe maciji musamman bakin maciji sannan a kashe bakin kare sannan kuma a kashe bera kaga duka wani ai ba za a ci naman su ba saboda haramun ne a ci naman su kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayi umarni cewa a kashe su sannan na uku akwai dabban da yake da jini a jikinsa su kuma suka ce ya kasu kashi biyu akwai dabbobi waɗanda suke a bahimatul an'am su ne dabbobi na gida ke irin su al'ibil walbaƙar walganam kaga wannan duka halalle hacci su saniya rakumi a tumaki awaki da sauransu duka wannan ya halatta a ci su akwai kuma dabbobin da su kuma bai halatta a ci su ba kamar irin su jaki alfadari kare kaga su ma duka dabbobi ne na gida da ake rayuwa da su amma ya ba su cin bahimatul an'am saboda haka su ma bai halatta bai halatta a ci su ba sai kuma doki shi doki akwai sabani tsakanin malamai akan hukuncin cin shi wasu daga cin malamai kamar malikiya sun haramta cin naman doki gaba daya cewa cin naman doki haramun ne wasu daga cikin malamai kuma suka ce cin naman doki halal ne saboda sahabbai sun ci a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam kuma annabi bai hana su ba saboda haka magana mafi inganci ta ce ya halatta a ci naman doki wannan ita ce magana da tafi inganci cin naman doki halal ne saboda haka idan mutum na da doki a gida ya ga doki yana kokarin kasawa maimakon ya bari ya mutu a mushe sai ya yanka a ci a gida wannan halal ne sai dai mutane ka san irin wannan abubuwan yana da nauyi a wajensu yanzu ka zo ka samu wajen nan ka baza tamfol a kasan nan ka yanka doki aka karkasa nama ka ce a zuwa yi layi a karɓa naman doki cikin mutum goma to bakwai ba za su zo karɓa ba saboda zuciyarsu bai karɓa ba zuciyarsu bai yadda ba amma kuma ya halatta wanda kuma bai ci ba kuma ba za ka soke shi ba wanda ya ci kuma ba za ka zage shi ba shi ba saboda ya yi aiki da halal ne wanda bai ci kuma ba ba za ka soke shi ba don kuma ba wajibi ba ne sai ya ci ba dole ba ne Allah ta'ala ya samu dace to sannan bayan nan kuma akwai dabbobin da ake kiransu da alhayawanul barma'i mun ji a cewa akwai alhayawanul ma'i akwai alhayawanul barri alhayawanul ma'i su ne masu rayuwa a ruwa alhayawanul barri su ne masu rayuwa a kan tudu to nan kuma sai aka ce alhayawanul barma'i kaga an hada biyu kenan waɗanda suna iya rayuwa a ruwa suna kuma iya rayuwa a kan tudu su waɗancan hayawanul ma'i iya ruwa suke rayuwa in ya fita daga ruwa mutuwa zai kamar misali yanzu kamar kifi ai aka cire shi a ruwa ba zai rayu ba akwai dabbobin da su kuma in sun shiga ruwa to mutuwa za su akwai kuma dabbobin da suna iya rayuwa a duka suna iya rayuwa a kan tudu suna kuma iya rayuwa a cikin teku kamar misali kamar kwado kamar kada kamar wato kadan ruwa da sauransu to anan malamai suka ce akwai hukunce-hukunce guda uku na farko shine wasu daga ciki suka ce baya halatta a ci wannan ita ce fahimtar malaman hanafiya da shafi'iya suka ce domin na cin alkhaba'is saboda ai kamar misali a cikin dabbobin da suke rayuwa akan tudu su rayu a ruwa akwai maciji kuma suka ce ai maciji yana kunshe da guba a cikinsa to kuma kaga Allah ya ce wala tulqu bi aydikum ila tahluka bai dacewa ku jefa kanku zuwa ga halaka to cin guba kuma jefa kai ne a cikin halaka saboda haka suka ce wannan wannan bai halatta ba sannan malikiya suka ce abin da ya halatta a cikinsu shine wato kwado shine abdafadi suka ce ya halatta a ci naman kwado saboda shi ma kwado yana iya rayuwa a ruwa yana kuma iya rayuwa akan akan tudu me dalilin ku shi ka ce ai babu wani nassi da ya haramta a ci kwado babu wani nassi da ya haramta a ci kaga kenan tunda babu wani nassi da ya haramta a ciki a ci to ka'ida ta fiqihu ita ce duk wani abu da ake ci ko a sha ko a yi mu'amala da shi na rayuwa halal ne sai abin da nassi ya haramta bambanci su kenan ita ibada komai haram ne sai an ce ka yi sauran al'amuran rayuwa kuma an halatta komai sai abin da aka haramta to duk abin da zaka ce na rayuwa cin kaza haram ne to kana buƙatar sai ka kawo nassi da zai yi bayanin menene dalilin haramcin abin da ka faɗa muna fahimta ko abubuwa na rayuwa ba za ka zo ka ce duk abin da zan ci to ya ka kawo min nassi na me dalilin ci kawo min nassi ina aka ce a ci shinkafa ina aka ce a ci wake ina aka ce a ci masara to anan abin da za a tabbe ka shine kai da kace haram ne ina nassin da ya haramta amma a babi na ibada ya ka ce karkai to ba za ka ce me yasa me dalilin ka ai ba a ce karkai ba to a ibada wannan ba hujja ba ce hujja a ibada shine an ce ka yi ba a ce ka yi ba to ka bari wannan shine a ibada amma a sauran al'amuran rayuwa hujjan da ake kawo shine an ce kar ka yi ba a ce kar ka yi ba to shikenan muna fahimta ku to sannan maliki mazhaba na hanabila sai suka tafi akan cewa duk abin da ke rayuwa akan tudu daga cikin dabbobi na ruwa dabbar ruwa da za ta iya rayuwa akan tudu suka ce wannan baya halatta a ci ba tare da an yanka ba kamar tsuntsun ruwa kamar karen ruwa suka ce za a iya cin su amma idan an yanka su za a iya cin su idan an yanka su wannan ita ce fahimtar wato mazhaba ta ta hanabila sannan suka ce kuma bai halatta a ci kwado ba dalilinsu shine suka ce hadisi ya zo a ce sunanin nisa'i manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya haramta ya zo a ce sunan nisa'i da musnad da Imam Ahmad da kuma sunan na Abu Dawuda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya haramta a kashe kwado kaga in ba kashe ba ai ba za a ci ba to tunda manzo Allah ya haramta a kashe shi sai mun kenan cin sa ma menene cin sa ma haram ne domin inda ya halatta a ci da an halatta kashe shi da an halatta a kashe shi to kaga kenan sai suka tafi akan cewa wannan baya baya halatta to almuhim dai muhallu shahid anan shine wayannan dabbobi da muka ji su suna da alaka ne da shi almaitatu hukuncin cin mushi ina hukuncin cin dabban da ta mutu a ruwa ina hukuncin cin dabban da yake rayuwa akan tudu da dabban da ke rayuwa a zallan cikin ruwa da kuma dabban da take rayuwa a ruwa kuma ta rayu a kan tudu a lokaci a lokaci guda to sannan abu na ƙarshe da za mu ji ƙarƙashin wannan ayar insha Allah ta'ala shine ina hukuncin amfani da wani abu na jikin mushi tunda Allah madaukakin sarki ya haramta a cin mushi to in dabba ta yi mushi ina hukuncin a yi amfani da wani abu na jikinta kamar fata ƙaho ko wani abu makamancin haka jumhurin malamai mafiya yawan malamai kenan sun tafi akan cewa duk abin da ke da alaƙa da mushen dabba haramun ne haramun ne saboda Allah cewa ya hurrimat alaikumul maitatu an haramta muku mushe ba a ce hurrimat alaikum aklul maitati ba ba ce an haramta muku hurrima alaikum aklul maitati ba ba ce an haramta muku cin naman mushe ba sai suka ce to ai tunda an ce an haramta muku mushe to ya zama komai nata haram duk wani abin da ke da alaka da mushe sai suka ce to Allah yana nuna cewa wannan abin yana cikin haramci nama ne fata ne kaho ne ko wani abu makamancin haka sannan kuma dalilin su akwai hadisin Jabir Allah ya kara yadda a gare shi wadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa qatalallahu al-yahuda hurrimat alaihim ash-shuhum faba'uha wa akalu athmanaha fanahahum an zalika annabi sallallahu alaihi wasallama yace Allah madaukakin sarki ya wato ainihin tsine mai yahudawa lokacin da aka nuna da aka haramta musu cin wato kitse na dabbobi to sai suka dinga sayarwa suna cin kudin kitsen kaga abin da aka haramta musu shine ci to sai manzo Allah ya ce sai suka dinga sayarwa suna kuma cin kudin kenan wannan ya nuna idan aka ce an haramta cin kaza to sai da shi ma haramun ne cin farashinsa haramun ne kamar misali cin kare haramun ne hakanan saye da sayarwar karnuka haramun ne mutum ya ɗauki kare ya sayar a bashi kuɗi wannan kuɗin da ya ci haram ya ci illa iyaka sai dai misali karen da aka halatta a ajiye shi shine karen gadi ko kuma kare na farauta amma sai da kare haka kawai cinikin karnuka ko a dinga sai da su da rayukansu ko a dinga sai da su matattu ko a yanka su a yi balangunsu ko a yi tsiransu wannan haramun ne cin naman haramun ne sannan kuma cin kudinsa ma haramun ne kamar misali annabi sallallahu alaihi wa sallama da ya ce allah ya tsine magiya haka ne ko sai ya ambaci abubuwa guda goma da suke da alaka da giya ya ce duka allah ya tsine musu albarka kenan abun nufi shine in dai har aka ce Allah ya haramta abu to ana nufin duk wani abun da ke da alaka da abun Allah ya haramta shi to shine sai suka ce to ai tunda Allah madaukakin sarki ya ce ya haramta mushe to duk wani abun da yake da alaka da mushe shi ma ya zama haramu wannan ita ce fahimtar mafiya yawan malamai amma al-imamu aba Allah ya mishi rahama yana cewa a fatan dabba ana iya amfani da ita batan mushe domin a yi siddi na doki ko na abin hawa ko a yi wani abu na wato a kwale-kwale ko a yi wani abu na amfani wanda zai amfana za a amfana da shi dalilinsa ya ce shi ne ai ita ayar tana magana ne ya ce akan haramcin ci cewa aka yi karkuci ci ba cewa aka yi karku yi kaza ba sannan ya ce akwai hadisi wanda jabir ɗan abdullahi allah ya ƙara da a gare shi ya ce manzo allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wata rana ya zo wucewa ya samu wata akuya mushe ce ta mutu amma ga ta nan lafiyan ta tsaf amma ta mutu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ina ma a ce ku kama wannan dabban ku fede ta ku yi amfani da fatanta sallallahu alaihi wali wasallama to sai ya fahimci a ce ana iya amfani da fatan dabba idan wannan dabban ta mutu muna fahimta ku to saboda haka amma kamar da muka ji abinda malamai suka tafi a kai shine dukkanin abinda yake mushe ne to abin da ya fi shine nisantar duk wani abin da yake da alaka da shi sawa'un nama ne fata ne ƙaho ne ko fato ne ko wani abu da za a yi amfani da shi daga cikin dabba in dai dabban ta zama mushe to abin da ya fi shi ne a nisance ta wannan shi ne fahimtar a da yawa daga cikin malamai saboda haka allah maɗaukakin sarki ya haramta mana wa'innan nau'uka na nau'uka na dabbobi subhanahu wa ta'ala muna roƙon Allah ta'ala ya ba mu ikon kiyaye abin da Allah madaukakin sarki ya ya haramta mana Allah ta'ala ya samu dace to sai mu tsaya akan su insha Allah ta'ala gobe in Allah ya kai mu sai mu tashi kan aya ta 174 Allah ta'ala ya samu dace Allah ya albarkaci rayuwar mu abin da muka karanta daidai Allah ya ba mu lada inda muka yi kure Allah shi yafe mana sallallahu wa sallama baraka ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وعليكم